والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زام شجاع درسين وأن للتابعين أقرب المسالك a yau 18 ga watan rabiul awwal hijira tana 1442 wanda ya dace da 4 ga watan 11 miladiya tana da 2020 babu zakati azzakatu fardu aini zakka ne farilla ne na ainihi zakka shine sadaka da mutum zai cire a cikin dukiya mu'ayyana in ya kai wani ainihin gwargwado mu'ayyani zai rika cirewa duk shekara wanda yake da sharaɗin shekara kenan wanda kuma bai da sharaɗin shekara inda ya kai wannan gwargwado mu'ayyani zai fitar da shi a cikin wannan ainihin dukiya ba kowane dukiya ake zakka ba akwai iya dukiyan da ake wa zakka kuma ba wai sai kowane kuɗi ba akwai iya adadin sai yawan shi ya kai kaza sannan ake ba da zakka fardu ainihin shi zakka farilla ne na ainihi don duk duniyan nan sun yi zakka kana da kuɗin da ya kai nisabi ba kai zakka ba nasu ba zai ɗauke ma naka ba kai ma dole sai ka yi yana zama farilla ne amma alal hurri akan ɗa banda bawa bawa in duk garin ne mallaka ba zakka a ciki saboda ba mallakan shi ne cikakke ba mai gidan shi yana da daman kwacewa duk lokacin da ya ga dama almalikilin nisabi shi ɗaɗin kuma sai ya zamo ya mallaki nisabi idan mutum yana da dukiya wanda bai kai nisabi ba babu zakka kuma nisabin nan ya sha babban a ainihin jinsin dukiya zuwa dukiya ta yiwu kana da wannan nau'in wanda kaddar da za a juya shi zuwa wannan nau'in zai kai nisabi to wannan ba zai sa ka yi zakka ba kowanne irin nau'in dukiyan da yake wajen ka sai ya kai nisabi minan na'ami ana zakkan nan daga ainihin dabbobin ni'ima guda kala hudu din nan tumaki awaki raƙuma shanu su kadai ake wa zakka a cikin dabbobin ni'ima tumaki su ne raguna ko?
eh su ne raguna tumaki ba awaki kuma su ne akuyoyi raƙuma kuma da kuma shanu su ne abba'an da ma'al da kuma albakar da al'ibin su ne na'am walharsi da kuma amfanin gona su ma amfanin gona akwai wasu nau'i guda ashirin wanda su kaɗai ake wa zakka banda su sauran amfanin gona gaba ɗaya babu zakka wal aini hakanan da ain idan aka ce ain asali ana nufin gol da azurfa su kadai ake wa zakka don mutum yana da wani nau'i na dukiya wanda ba gol ba ba azurfa ba babu zakka ko wannan takardun kuɗi da ake wa zakka ana kiyasta su ne da gol da azurfa sai a ce ai da can din lokacin da ayan zakka ya sauka wannan gol da azurfa da su ake mu'amala na farin kuɗi yanzu kuma da wa'annan takardun ake mu'amala saboda haka dole su ma wannan takardun za musu zakka shi yasa ma za ka ga su takardun ba su da hukuncin kansu sai an kiyasta su da gol da azurfa ɗin an ɗauko kima daga can sannan za a ba su ainihin lissafin zakka shi yasa ma wani za ka ji suna ba da fatuwan ma wannan fulus ɗin gaba ɗaya ba zakka ce aha in tammal haudu idan shekara ya cika ma'ana mutumin da ya mallaki nisabi in shekara ya cika a wannan nisabi ma'ana da mallakan shi nisabi zuwa yanzu ya kai shekara amma wannan sharaɗin shekaran fi gairil harfi wal ma'adini wal rikazi cikin wani amfanin gona da baramu da birnin jahiliya wa'annan abubuwa guda uku ba sharaɗin shekara a cikinsu amfanin gona ko a wata biyu ne in je amfanin ya nuna ka girbe za ka yi zakka bara mu duk lokacin da ka tauno abin da ya kai nisabi take za ka yi zakka haka binne na jahiliya rikazi shi ma kana ainihin taunowa kana samu za a ce in wanda zakka ya waje ne ka bada zakka in wanda kuma kuma ne take za ka bayar babu sharaɗin shekara wa in wasalar sa'i in kana hakanan kuma sa'i idan ya sadu da inda kake kai mai dabbobi in kana idan akwai sa'in a nahiyar ku shi kuma sa'in yana tabbata ne fil na'ami a cikin zakan dabbobi kadai idan kai mai dabbobi ne kuma akwai sa'i da gwamnati ta naɗa duk shekara yana zuwa yana karɓan zakka to ko da dabbobin naka sun kai nisabi kuma sun shekara ɗin har yanzu zakka bai waje ba a kanka ba sai sa'i ya zo kan sa'i ya zo dukiyarka ya shekara wani abu ya gindaya shikenan ainihin babu zakka zuwan sa'i sharaɗi ne wajen wajabcin zakka in kana idan akwai sa'i fin na'ami kuma shi sa'in sharaɗi ne cikin dabbobin ni'ima kaɗai amma kamar farin kuɗi kamar amfanin gona ko akwai sa'i lokacin zakka yayi kai zakka ba ka da laifi in sa'i ya zo bai da magana ko da a ce an naɗa sa'i ɗin ya zo ya karba amma dabbobi kan ko ka cire in sa'i ya zo sai ya cire watan man nisabu kuma nisabi zai cika ne wa in bina tajin ko da da 'ya'yan dabbobin ma'ana cikan nisabi a dabbobi ba sharaɗin cewa wai sai iyayen sun kai shekara ko da 'ya'yan ne suka cike iyayen suka kai ainihin nisabi za ka yi zakka kuma wa'annan 'ya'yan su ba sharaɗin shekara a kansu inda iyayen sun shekara yanzu misali mutum ya mallaki shanu guda goma mata shanun nan sai da suka yi wata goma sha ɗaya tare da shi suna nan su goma kowace ta samu ciki in ta yi naƙuda sai ta haifi ‘ya'ya biyu kan wata ɗaya ne ya cika duk sun haifi ‘ya'ya biyu sun zama nawa sun zama talatin to yanzu shi kenan watan nan yana gama cika shanun nan sun shekara za ka yi zakka tunda shekaran ‘ya'yan dabbobi shekaran iyayen shi yasa ya ce wa'in bin caji au ibdalin ko da da canzawa ne min nau'iha amma in dai canjin daga nau'in dabbobin ne yanzu misali mutum yana da shanun shi manya-manyan shanu guda biyar wanda kowanne zai kai dubu ɗari uku sai da suka yi wata goma a wajen shi kawai sai ya ce ni me zan ta ciyar da abu ga yanayin sun daina karuwa ma sai ya samu wani mai garke ko kuma wani matafi wanda yake kaiwa irin kuɗin nan sai ya ce in kana so zan baka saffa guda talatin karɓi wannan biyar ɗin sai ya ce ba ni bayan sun yi wata goma sai ya canza wannan biyar din da guda talatin to yanzu wata biyu ne yana cika zai yi zakka saboda me saboda ya asalin wanda ya canza da su din ya yi zakka ya yi cika zakka shine wa'au ibdalin min nau'iha amma ba daga irin nau'in su amma da zai canza da wani nau'i babu zakka sai sun shekara kana da ragunanka guda ɗari sai da suke wata goma ka je ka bayar aka baka shanu talatin yanzu wannan shanu talatin ɗin sai sun shekara saboda ba da irin nau'in suka canza ba au amilatan ko da mai aiki ne irin wanda ake ɗaura wa garma ko da kuwa ta yi aiki duk ana zakkan shi au ma'alufatan ko wanda ake wa ingilici irin wanda ɗauri wanda ake ɗaurewa din nan a rika kawo masa abinci yana ci duk za a yi zakka wato abin da yasa ya kawo wannan saboda a hadisin ya ce fi sa'imati ko a cikin bako sana wanda take zuwa kiwo to wannan kawai ya faɗa saboda mafi yawan dabbobi suna zuwa kiwo ne amma ko da a ɗaure suke a gida ana musu ingilici za su za dole sai musu zakka wanda aka kirke su kenan yawwa irin ɗaurarru da ake ba su abinci su ne ma'alufa amila kuma irin wanda ake ɗaura musu kaya suna aiki kamar tarkuwa ko wani garma su yi noma da sauransu to duk ana musu zakka la mutawalladatan min hawa min wahashin amma banda dabbar da ta haihu daga dabbobin nima da kuma namun dawa yanzu misali ɓauna ce ta barbari ainihin ɓauna ce sai sa ya barbare ta sai suka haifu wayannan irin 'ya'yan ko nawa kake da shi babu zakka ko kuma kana da barewa kana da bunsuru bunsurun yake barbaren irin bareyinka sai ya zama kana samun 'ya'ya da hausa suke cewa barbaren yanyawa to irin wayannan 'ya'yan ko guda nawa kake da shi babu zakka mu ko nawa ne kuɗin su a kasuwa wayannan dai ba zakka saboda ba tsantsan dabbobin ni'ima bane an haɗu ne tsakanin naman dawa da dabban ni'ima suka haifu wadummatil fa'idatu minha kaga shi ainihin zakkan nau'in abubuwa ko kuma jinsin abubuwa uku din nan kowanne yana da hukunci da yake bance shi ba lalle ne dan ka karanta hukuncin zakkan farin kuɗi ka san hukuncin zakkan amfanin gona ba ba lalle ne dan ka san zakkan amfanin gona ka san zakkan dabbobi ba kaga yanzu misali a farin kuɗi idan kana da nisabi bayan ya yi wasu watanni sai ka sake samun wani sabon kuɗi to yanzu wannan sabon kuɗin ba lalle ne ka haɗa shi da wannan na asali ba kowanne za ka iya ajiye shi a shekararsa wannan ya shekara ka yi zakka wannan bai shekara ba wannan shi ma sai lokacin da ya shekara ka yi zakka to amma a dabbobi ba haka bane a dabbobi zaka taro wa dummatil fa'idatu minha wa in bi shira'in lahu ana taro fa'ida idan muka ce fa'ida abin da ka samu ko ta hanyar sadaka ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar gado kawai dai wani fa'ida ne ya zo maka ba a cikin ainihin dukiyar naka ya haifu ba to irin wannan fa'idan ana taro shi minha in dai fa'idan daga irin nau'in dabbobinka ne kuma wannan fa'idan ba wa in bi shira'in ko da siyowa kai ba wai kyauta ko sadaka ko gado ka ci ba ko da siyowa kai ana taro wannan fa'idan lahu da su ainihin dabbobin mutum. Yanzu misali, mutum yana da ainihin shanu guda talatin, bayan wata goma sha ɗaya sai ya sake siyo wasu shanu guda talatin ɗin sai zai haɗa da wannan garken. Yanzu wata ɗaya ne yana cika zai zakan shanu sittin ina gaba ɗaya. Duk fa'idan da ya samu in dai lahu wato yin nisabi fa wannan lahu ɗin. yin nisabi in dai na wajen shi akai nisabi to duk fa'idan da ya samu zai hada ne wa in qabla al-hawli bi yawmin ko da ya samu wannan fa'idan kafin shekara da kwana ɗaya ne goben ne yanzu misali kana da ainihin ragunan ka guda 120 nawa ne zakan su ba kwaya ɗaya ba 120 ɗaya zaka bayar amma 121 guda biyu zaka bayar to ana nan ana nan sun yi wajen wata tara da kwana da kwana nawa da kwana ishirin da tara gobe za ka yi zakka yau sai wani ya kama katon rago yana baka wannan ragon zakkan ka ya zama biyu Wato raguna ba biyu cikin su.
eh ya tale ko ta koma kenan yanzu yau ka samu ɗaya ba to gobe biyu za ka ce da ba kama wannan ragon ba sai gobe da ka ci bagas amma yanzu ana kawo maka yau shikenan gobe biyu zaka cire kaga yau an kawo maka gobe kuma shikenan yaka cire ka bayar ya leko ya koma Ko haihuwa aka yi.
eh Ko haihuwa aka yi.
ko haihuwa aka yi ko siyowa aka yi ko ma ya ne in je ka kawo ka hada da dabbobin ka shikenan yawwa yace la li aqalla amma ba a hada fa'ida li aqalla ga kasa da nisabi yanzu misali kana da shanu 20 bayan wata goma sha ɗaya sai ka je ka siyo shanu wasu ashirin ɗin ko shanu goma to yanzu in ka haɗa yanzu ba za a ce wai in wata ya cika ka yi zakka ba ai asalin wanda kake da shin bai kai nisabi ba saboda haka yanzu kana kawowa an kaɗa sai mu ce sun kai nisabi eh sai mu fara lissafi daga yanzu Na.
zuwa sai shekara sannan ka yi zakka Na.
Misali ba fa'ida bane ne?
eh fa'ila ne to amma ai abin da ya zo ya samu bai kai nisabi ba Oh, fa'ida ne za a cire
wancan ɗin mu koma karatun mana Yawa.
ya ce wadun matil fa'idatu min ha wa in bi shira'in lahu halin nisabi kana da nisabi sai ka samu fa'ida oh bayan an dawo bayan ka samu nisabi kana da shi kan nisabi ya cika shekara ko saura kwana ɗaya sai ka samu fa'ida to yanzu in kwanan nan ɗaya ya cika a dabbobinka sun shekara kenan to har da wannan fa'idan za ka yi zakka sai ya ce amma lali akalla ba za ka taro fa'idan da ƙasa da nisabi ba kana da dabbobin da ba su kai nisabi ba bayan sun yi watanni sai ka samu fa'ida to yanzu yanzu za ka fara lissafi ba daga lokacin da ainihin ka mallaki asalin dabbobinka ba saboda wanda ya zo ya samu bai kai nisabi ba yanzu kamar na canjin nan eh wanda muka ce wani yana da shanaye biyar eh aka canja ma da talatin Da talatin.
bayan sun yi wata goma Yawwa.
in sun cika wata biyu zai zarta yawa ehe to da- yanzu ga wannan kuma sun zo sun karu Eh.
kafin har sun kai nisabin Eh.
kafin lokaci Eh.
amma asalin wannan to ai in ka lura wancan na canji su din ne suka haifu su din ne suka zama talatin shi kuma wannan wasu bare ne suka zo suka karu shi ne bambanci wannan wani dukiya ne daban ya zo ya kara to yanzu in je ba nisabi ya samu ba ba zai ginu akan wannan shekaran ba amma in je daga jikinsu suka fito to wannan kuma asalin lissafinsu na ainihin shekaran su da shi za a gina shi ne bambancin wannan a jikinsu ya haifu wannan kuma wani bare ne ya zo saboda haka bare da ya zo su ya samu nisabi wanda ya haifu a jikin shi kawai shi din ne ya zama nisabin su yana cika shekara a yi zakka ni na gari ya karamta like babin zakka dinnan mutane suna dan wan gado ne a sosai ma yana da wahala sosai sosai dan a kiyasi da kama zai yiwu ba dole sai ka karanta ammal ibulu amma raƙuma fa fi kulli kamsin a duk raƙuma guda biyar za ka ba da ba'i na ton ainihin ƙaramar dabba guda ɗaya ko rago ko tunkiya in lam yakun jullu ganamil baladi alma'az idan mafi yawan dabbobin garin ba su zamo awaki ba wato idan mutum yana da raƙu- mutum yana da raƙuma guda biyar zai ba da ainihin zakka ne na karamar dabba amma karamar dabban nan za mu duba mu ga a garin da irin ƙananan dabba ne suka fi yawa idan tumaki sun fi awaki yawa to a cikin tumaki dole zai bayar idan kuma yawan tumaki da awaki duk ɗaya nan ma a tumaki zai bayar amma idan awaki a garin sun fi tumaki yawa to yanzu a cikin awaki zai bada guda ɗaya shine yace in lam yakun jullu ganamil baladi al ma'az amma idan mafi yawa ya zama awaki ne a awaki zai bayar ila arba wa ishirina har su kai ishirin da hudu duka ne duk biyar zai ba da tunkiya ko akuya duk biyar zai ba da tunkiya ko akuya ko rago ko ainihin bunsuru wato wannan ba'inatu wannan taɗin na kaɗaitawa ne ba na ainihin ta'anisi ba ne saboda haka ko rago ko akuya ko ainihin bunsuru ko tunkiya ko wanne ya bayar ya amsa wannan suna na
aha ko da yake ba'ina yana nufin bangaren tumaki ne alma'az shine bangaren awaki wa fi kamsin wa ishirina to to- sura kuma har su kai ishirin da hudu duka a biyar biyar din nan zamu rika lissafi idan suka kai ishirin da biyar to daga nan bintu makhabin sai a fara kama yar mai naƙuda yar mai naƙudan nan a wafat sanatan ita ce raƙuma wanda ta cika shekara guda cif ta shiga shekara na biyu saboda su raƙuma suna aihuwa ne shekara shekara ba wai dole sai uwarta tana naƙuda ko an yi cikin ƙanwarta ba a'a in dai ta cika shekara guda cif to ita ce bintu makhabin ita za a bayar in raƙuma sun kai ishirin da biyar to daga nan kuma har su kai talatin da biyar duk bintu makabin din nan za a rika bayarwa to kaga bambancin zakkan dabbobi da amfanin gona da ainihin farin kuɗi shi dabbobi akwai waƙas abinda ake cewa waƙas ma bainal faribatain yanzu misali aka ce sun kai 25 har su kai 35 din bintu makadin ne ka tsakanin 25 zuwa 35 ai akwai guda goma to wannan goman waƙasi ne babu zakka a kansu shine wa fi sittin wa salasina idan suka kai talatin da biyar daga nan kuma za a haura sai a karbi bintu labunin ir mai shayarwa ita kuma aufat sanatayi wanda ta cika shekara biyu tunda in ta shekara biyu kaga an haifi kanwarta ana shayar da ita kenan kan da rafa ba wai dole sai an haifi kanwar ba kawai in dai ta shekara biyu sunanta bintu labunin wa bi sittin wa arba'ina idan suka kai arba'in da shida kuma kaga daga talatin da shida sai sun kai arba'in da shida in sun kai arba'in da shida ka goma ya karu kenan ko sai a kama hiƙatun hiƙa hiƙa kuma aufat salasan wanda ta cika shekara uku raƙuma yar shekara uku daga nan kuma sai an ƙara ainihin goma sha biyar wa fi ihda wa sittina idan suka kai sittin da ɗaya nan kuma jaza'atun za a kama jaza'a kiba-kiba aufat arba'an raƙuma wanda ta cika shekara hudu ce to wannan su ne ainihin hawa na raƙuma guda hudu wanda zaka ji a cikin littafin misbahu salik zaka ji yana cewa wa rumuzu min aji ramzin su shine milaji kaga mim din bintu makabin lam din bintu lagonin sannan ha din hikka sannan jim din jaza'a to su ne adadin su wa fi sittin wa saba'ina daga sittin in sun kai sa- daga sittin da ɗaya in sha biyar ya ƙaru suka kai saba'in da shida to za a karɓi binta labunin bintu labunin yan shekara biyu nan kenan guda biyu wa fi ida wa tis'ina daga nan idan sha biyar ya ƙaru suka kai tis'in da ɗaya sai a karɓi hiƙatani hiƙa hiƙa guda biyu wanda suka cika shekara uku uku guda biyu to daga nan ba za a canza ba sai sun kai ɗari da ishirin da ɗaya. Wa fi mi'atin wa ida wa ishirina idan suka kai ɗari da ishirin da ɗaya daga nan ila tis'in wa ishirina su kai ɗari da ishirin da tara katani ausala su banati labunin za a karɓi ƙabin ne ko kuma bintu labunin guda uku mu fahimci zancen daga tis'in da ɗaya har su kai ɗari da ishirin duka dai hikka biyu ne ba zancen bintu labu ne amma in suka kai ɗari da ishirin da ɗaya daga nan za a zuwa wa sa'i zaɓi in ma yi ƙabiyin ko kuma bintu labunin guda uku. Wannan ainihin zaɓin yana ga sa'i ila tis'in wa ishirina har su kai ainihin ishirin da ɗari da ishirin da tara. shine hikatani aw salasu banati labunin to wannan kuma alkiyar wannan zaɓin lissa'i na sa'i ne tun da dai sun kai 121 yanzu zancen ka ce za ka ba da hika biyu bata taso sai abin da sa'i ya ce in ya ce bintu labunin uku muke so to dole wannan za a bayar in ya ce hika biyu muke bukata dole shi za a bayar ka kwacen wajen 91 ba shi da zaɓi dole hika biyun shi za a karɓa kuma a nan ɗin ma wata ayyana ma wujida wanda aka samu ya ayyana misali sa'in da aka turo ya ce bintu labunin uku muke so aka bincika dabbobin gaba ɗaya banda hikka babu bintu labunin to dole ya karɓi wannan hikka biyan ba za a tilasta ma ka je ka nemo ba haka in bintu labunin uku aka samu ba hikkan ko da sai ya ce hikka ake so dole wanda aka samu shi za a karɓa shine ta ayyana ma wujida sannan idan suka wuce 129 sun kai nawa 130 kenan ba to daga yanzu ya tagayyaru wajib wajibin ya juya ba za a can sun kai kaza a karbi kaza ba shine sun mafi kulli ashirin dukkan goma idan ya karu ya tagayyaru wajib wajibin yana canzawa yadda za- wajibi zai canza fa fi kulli arba'ina bintu rabuni duk arba'in za a karbiyar mai shayarwa wa kulli kamsina dirham dirham hamsin za a karbi kafin hika yanzu misali idan raƙuman mutum suka kai ɗari da talatin to daga sun kai ɗari da talatin zancen sun kai kaza a karɓi kaza babu kawai za a ce a lissafa duk hamsin a ba da hikka duk arba'in bintu labunin haka ana nan in goma ya karu nan ma wajibin zai canza yadda abin yake yanzu a ɗari da talatin za a samu arba'in biyu da hamsin ɗaya ko arba'in biyu tamanin sannan ga ashirin nan ga talatin ɗin can sai a ce za a karɓi bintu labunin biyu da hikka ɗaya idan goma ya karu ya zamo ɗari da arba'in nan kuma za a samu hamsin biyu arba'in ɗaya idan goma ya karu hamsin kaga hamsin hamsin uku to haka abin zai rika tafiya duk goma in ya karu wajibin sai ya canzu to da haka zai tafi kuma a wannan tafiyan sa'i ba zai samu zaɓi ba sai sun kai ɗari biyu idan suka kai ɗari biyu raƙuma ɗari biyu ce duk hamsin hikka duk arba'in mintu lagunin duk goma in ya karu dole nau'in zai abin nan ɗin zai wajibin zai canza ko to in sun kai ɗari biyu kaga a ɗari biyu akwai arba'in biyar akwai hamsin hudu to nan kuma sa'i yana da zaɓi in ya ce hamsin hamsin hudu muke so sai a karɓi hikka hudu in ya ce arba'in arba'in biyar muke so sai a karɓi bintu lagunin guda biyar to haka abin zai tafi wa ammal baqaru amma zakkan shanu su sun fi kowanne sauƙi fa fi kulli salasi na tabi'un duk shanu talatin za a karɓi tabi'i dan maraƙi mai bin uwa shi ko shekarunsa shine da kala salisa wanda ya cika shekara biyu cib ya shiga na uku wa fi arba'ina idan shanu suka kai arba'in musinnatun za a karɓi musinna ita ko musinna dakalan fil rabi'a ita ce wanda ta cika shekara na hudu wato ra'a shi su shanu ba mai saukin su in mutum yana da shanu in mutum yana da shanu in ba su kai talatin ba ba zakka shi yasa ma za ka ji dan kana da da- uh, dan kana da dukiya a wannan nau'in komin ainihin yawan dukiyan in an juya a wani nau'in in dai a wannan nau'in bai kai nisabi ba ba zakka yanzu misali ai shanu akwai sa ɗaya zaka ji an ce dubu ɗari uku ko to irin wannan shanu na dubu ɗari uku ukun mutum ya mallaki guda ishirin da tara ba zakka a kan shi kaga 29 ai ya kai wajen miliyan nawa zai kai kusan miliyan 8 ko to amma ba zakka saboda me saboda zakkan shanu sai sun kai 30 amma kadar da zai ciyar ya zama farin kuɗi yana shekara za mu ce zakkan kuɗi ai ma ya wuce ma nisabi to haka nan abin zai tafi kuma su ma shanu sa'i zai samu zaɓi in sun kai 120 arba'in musinna sittin bintu lagunin biyu saba'in musinna da bintu lagunin tamanin da musinna biyu casa'in bintu labunin uku haka zai tafi yana kaiwa ɗari da ishirin sai mu ce to a yanzu a ɗari da ishirin ɗin nan za a iya samun talatin talatin hudu za a iya samun arba'in arba'in uku saboda haka musinna uku ko bintu labunin hudu sa'i yana da zaɓi wanda ya zaɓa shi za bayar wannan kenan wa ammal ganamu amma zakkan awaki da tumaki shine alganam in an ce in an yi idlakin sunan alganam yana iya daukan abba'an da ma'az amma an ce abba'an zallan tumaki alma'az zallan awaki saboda duk jinsi ɗaya ne shi yasa ake hada su wa ammal ganam Am- amma tumaki da awaki fa fi arba'ina idan suka kai arba'in jaza'atun za a karbi ainihin jaza'a ta mace au jaza'un ko a karbi ainihin jaza'a namiji shi jaza'a na mace ko namiji din zu sanatin shine dan shekara guda kana da raguna arba'in sun shekara za a karbi ainihin rago ko ko, ko tunkiya dan shekara guda hakan awaki ne ma. to daga nan ba za a ƙara ba sai sun kai 121 wa fi mi'atin wa ida wa ishirina idan suka kai 121 nan kuma shatani sai a karbi awaki biyu daga nan ba za a ƙara ba sai sun kai 201 wa fi mi'atayn wa shatin idan suka kai raguna ko awaki 201 salasun sai a fara karban uku uku daga nan ba za a ƙara ba sai sun kai 400 wafi arba'in yatin idan suka kai ɗari hudu arba'un sai a karbi awaki guda hudu wannan shine ainihin daki-daki na zakan awaki sun mali kulli mi'atin sannan daga wannan ɗari hudun nan ma ainihin ya tagayyar wajib kawai dukkan ɗari shatun za ka ba da ɗaya wanda bai kai ɗari ba babu zakka hakanan abin zai tafi sun wuce ɗari hudu wa zumma bukutun li'irabin idan aka zo wajen zakkan raƙuma ana taro a turkumami li'irabin ga wa'annan sha'abin nan raƙuma da aka sani masu tozo ɗaya bukut su ne raƙuma masu tozo biyu raƙuman kurasan irab kuma su ne wannan raƙuma na ainihin ƙasashen larabawa masu tozo ɗaya to kana da mai tozo biyu guda biyu kana da mai tozo ɗaya guda uku to duk jinsi ɗaya ne za a haɗa su wajen zakka wa jamusun libakarin sannan ana haɗa muturai gajerun shanun nan libakarin ga wayannan shanu da muka sani dogaggi idan kana da wayannan goma wannan ishirin za ka haɗa sun kai nisabi kai zakka wa ba'anun limazin ana haɗa tumaki limazin ga awaki kana da raguna ishirin kana da awaki guda ishirin ka haɗa sun kai arba'in za ka yi zakka sannan idan mutum yana da irin wayannan nau'i biyu ɗin da muka ce a haɗa a yi zakka idan aka zo kamawa wa ku yi rassa'i za a ba wa sa'i ɗin zaɓi in wajabat wahidatun idan ɗaya ce ta wajaba kuma wace sawaya yawan su ya zama ɗaya yanzu misali kana da awaki guda arba'in kana da tumaki guda awaki guda ishirin tumaki ishirin kaga ai guda ɗaya za a kama ko to yanzu wanne za a kama akuyar za a kama ko tinkiya wannan zaɓi ya ƙare ga sa'i sa'i shi zai zo ya duba ya ga shi ma kuma amana ba wai zai taimaka ma bane amana tsakanin shi da Allah ya duba ya ga wanne ne in ya karba zai fi wa ainihin talakawan da za a bawa wanda ya fi shi zai karba in ya ga awaki a cikin awakin ya fi ya karbi akuya in a tumakin ya fi ya karbi ainihin tunkiya kasu yanzu a nan ne za ka ji mutum yana cewa to ya za a yi ma akuya ta fi tinkiya ai in ba manta ba akwai shekaran da fatan akuya ya fi fatan tinkiya har ya zama ana yanka akuyan dan fatan to in irin wannan lokacin ne ya ce aka akuya saboda ya fi saboda in an yanka za a fi samun riba fiye da ainihin tinkiya aha wannan wata sawaya kenan idan yawan su ya zama ɗaya ba wa illa idan kuma yawan bai zo ɗaya ba ɗaya ya fi ɗaya yawa to yanzu kawai faminal aksari a mafi yawan za a ɗauka kana da tumaki talatin awaki goma kaga ɗaya ne waje ba ko to dole a tumakin za a ɗauka in awakin ne talatin a ciki za a ɗauka saboda shi ne mafi yawa wannan idan ƙwaya ɗaya ne waje ba kenan wa in waje ba isnatani idan kuma irin wannan nau'i guda biyun guda biyu ne ya waje ba to yanzu a nan famin huma a cikinsu a wannan bangaren a ɗauki ɗaya a wannan bangaren ma a ɗauki ɗaya amma da sharaɗin in ta sawaya in yawansu ya zo ɗaya yanzu misali mutum ne yake da raguna 65 awaki 65 kagan kada sun kai 130 a 130 biyu ne waje ba to yanzu a ɗauki ɗaya a nan a ɗauki ɗaya a nan tun da yawansu ɗaya awil aƙallu nisaban ko kuma a'a yawansu bai kai ɗaya ba amma shi kaɗan ɗin shi ma ya kai nisabi kuma gaira waƙasin ba waƙasi ba ne sai an tara sharaɗi biyu nan sannan za a ɗauka a cikin ainihin kaɗan ɗin yanzu misali mutum ne yana da tumaki ɗari da goma yana da awaki hamsin yanzu ɗari da goma nan idan ka haɗa da hamsin nan ba sun kai ɗari da sittin ba kaga ɗari da sittin a biyu za a cire ko to yanzu idan aka zo cirewa ya za a yi a tumakin nan in an ɗauki guda ɗaya awakin nan kaga tumakin sun fi awakin yawa can mun ce in yawan su ɗaya kawai za a ɗauki ɗaya na ɗauki ɗaya nan to yanzu yau ga tumakin sun fi awakin yawa to in an ɗauki ɗaya a tumakin sai mu duba adadin awakin adadin su ya kai nisabi eh, ya kai nisabi an samu sharaɗi ɗaya sai mu ce kuma ba waƙafi bane tunda ai kaga su a ainihin awaki ta yiwu ka samu nisabi ma ya zama waƙafi yanzu misali daga arba'in zuwa ɗari da ashirin kaga wannan guda tamanin ɗin duk waƙafi ne saboda haka yanzu misali da aka ce tumaki ɗari da goma awaki hamsin kaga wa'annan awakin kaddara da za mu cire su a cikin tumakin nan a tumakin ɗaya za a ɗauka kaga kenan ashe awakin nan ba wakasi ba ne to yanzu tun da sun haɗa sharaɗi biyu yawan awakin ya kai nisabi sannan ba wakasi ba ne to yanzu a ciki za a ɗauka amma an rasa ɗaya a biyun nan dole a tumakin za a ɗauka misali tumakin ɗari da talatin ne awakin guda hamsin in ka haɗa nawa ɗari da casa'in ko a ɗari da tamanin ko a haka ne ɗari da tamanin awa- tumaki ɗari da talatin awaki guda hamsin kaga awaki hamsin nan su kaɗai sun kai nisabi amma ko ba su a ɗari da talatin nan biyu za a ɗauka kaga kenan sun kai nisabi amma wakasi ne saboda haka yanzu a cikin tumaki za a ɗauki biyun gaba ɗaya mun gane wannan ko kuma a'a su ɗin ba wakasi ba ne amma yawan su bai kai nisabi ba kamar misali awakin 21 ne tumakin guda 100 awakin 21 ne tumakin guda 100 in ka hada ka ga 121 biyu za a dauka idan an dauki ɗaya a cikin tumakin sai mu ce awakin nan fa ba wakasi bane saboda yawan su ne kaiwan su 21 ne suka cika nisabi ya zama ainihin a biyu to amma kuma ai su yawan su bai kai nisabi ba nan ma dole a cikin tumakin za a dauka mun gane dole sai an samu sharadi biyu na yawan su ya kai hisabi sannan su ba wakasi bane shine wa illa idan yawan su bai kai nisabi ba ko kuma yawan su ya kai nisabi amma wakasi ne to fa minal aksari a cikin mafi yawan za a dauka kamar misali da muka yi tumaki 130 da awaki 50 yanzu a wannan duk za a iya duba maslaha eh a wannan duk za a iya kamar ya maslaha a kaucewa wannan maganar saboda maslaha a'a Eh.
ina duba maslahan talakawa kamar ya kamar yanzu misali sa'i yana ganin gade awakin tumakin sun fi yawa amma matsala ta nuna a karba awaki ba zai yiwu wannan ai doka ne inda aka ba wa sa'i zaɓi a nan ne ake duba maslaha amma inda ba ba da zaɓi ba a kafa doka ba ruwanmu da maslaha ƙwarai kuwa yanzu misali gwamnati ta sa a karɓi rabano ga wani mutum yana da wajen miliyan biyu a cikin shagon shi masu kwakwa sun ce wannan mutumin duk shekara ya kamata ya rika ba da dubu talatin wai da aka zo sai aka sami ga yan gudun hijira gidan shi ga kaza ga kaza wannan mutum a tausaya mar maslaha ta nuna abin shi zai yiwu saboda me saboda doka ta nuna dole a karba amma idan an bari akan cewa da Allah in kun je duk wanda kuka dan ganshi da yan gudun hijira da me kar a taba shi kaga wannan an bada dama sai a duba maslaha amma da abin da aka kafa doka ai ba zancen kuma wani maslaha yace wasalasun idan kuma guda uku ne ya wajaba fa minhu ma za a kama ɗaiɗai a cikin su sannan wa ku yira fi salisati za a ba wa sa'i zabi cikin ta uku in ta sawaya nan ma fa in yawan su ya zo ɗaya kenan wa illa in ko yawan su bai zo ɗaya ba fa kazalika za a koma kaman karatun baya sai idan akallin ya zama nisabi kuma ba wakasi bane sannan sai a kama Aha, alhamdulillah.